الرحيم الحمد لله الذي بالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الدين الخطوة بالله كفاءة الوجيه تريد وجود أربعين bayan gida a wani kwaya da kwaya da wakar da wani wanda ya yi ya hudu da wata hudu shekara da dubu biyu da ya da jariya idan ba a mada ba na tun da ya shuɗe mun ya da rafi na yarawa mun tsaya na arba'in da bakwai za mu ga da kai da suna arba'in da takwas bayan da ya dari biyu ashirin da talatin da tara hadisi na dari biyar da ashirin da hudu a cikin wannan littafin mai albarka na da wani wakar na kuma malami abu abdalla muhammadu ma'ari sokari wanda ya rasa shekara da dari shida da biyar shekara da shida bayan shida a zama da shida da shida za mu tashi babu aliyadatul muslim babu da ke magana a kan za a iya zuwa a gaida mutunci idan ba da lafiya idan kana da abokin aiki ko makoci mutunci ne ba kuma ma wato kirista ko ainihin fitari ba da ya rashin lafiya a musulunci ya baka da za ka ke shuga domin ke shawo a wannan kawai kila da ta ga ya kamata ya shuga musulunci ko addinin Rita ya kawo na hannun yake cewa babu aladatin mutum. Amma ba da suka ce an ce wato za ka je gaida mutunci ne idan akwai maslaha a kan haka ko kuma kana matsayin ne ga mutunci ba wanda ka san cewa idan ka je zuciyar ta ba kai ma ka juye da koma ta ta haka idan ku ba ku na yi haka to bai halatta ba dan ka gode da ji abu da ki ba kai ki kawai yawwa idan ba a kwaɗayin haka wato a bai halatta ba kuma yadda ba na nan suka faɗa amma ka ce idan kirista ne ko mai rubuci wannan babu wani kauki a kai amma musulunci ne sai idan ana kwaɗayin wato musulunci to haka nan a shi ma ba babu ne an ce shi ma ya ya halatta a yi wato a ajiya dubar kamar yadda suke da babu da ne wa a kasashen mu na irin su su mai da irin wanda dogobi rufi da ire iren wannan wura da yawa za ka ma wani lokacin ruwa da yanki wani yana masu jirgin kan yana mawuyanci ko kiristin to wannan shi ne abin da za a kalla hadisi na dari biyar da ashirin da hudu حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عمار بن يزيد عن ثابت عن انس بن عن انس ان غلام من اليهود ana tsammanin yake lalle wani matashi wani yaro a cikin yahudawa littafin alkulamin sun ta kai goma a kan wace ne daga cikin yahudawa ba ne ilimin da biyu da rana a rai da wata ya kasance ne wa aka wani yana wa aka ba da ita da sulamu ne ba wanda sun ce wannan yaron sunan abdul kudus sai wuce shi za mu ce a ce gawa abdul kudus sun ce sunan da kenan haka wasu wanda suka kawo cewa sunan da kenan kamar yadda alhajin ibn hajar yake faɗa cewa sunan da abdul kudus to sai ce yadda ba annabi ni ma ba wani ba sai ya rashin lafiya فأتاه النبي صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم يعروفه sai a tafi kira da ayyuka da ta fada a gare shi yanzu don ya kai shi shi wannan da ya huda baka a yi ga hasihi a nabar da za su na zuwa sai gauna daidai kansa ba kada sai a nabi yake da shi a hasiya ba wa Allah a musulunta wannan ba mu ila abi sai ya kace ba a yi wata saboda ba su da bai wuce wa huwa inda hadihi yana wajen kansa yana wato daidai kansa ba da lahu sai wannan bai wuce ne ce da shi a ne أبا القاسم أخي أبا القاسم فهو بابا القاسم جيلا فأسلم لم ننسي والرجال فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول ذاك يقول لك الحمد لله الذي أنقذه من النار na gode ubangijin da ya kubutar da wannan yaron daga wuta wannan ya janyo ba matsala za mu tattauna ba amma an samu gora a zuciyar ku ji cewa wani zai iya kawo tattauna ya janyo tattaunawa cewa kin an ce masa guda yaro a kanan ya hau kan da ni ko ba a ji ni za a ɗanya ce roƙi a kanan ba an salatin ba matsala za mu tattauna ba kai za ka ce ka wuce amma ga shi aka biya ce alhamdulillah da bi an kada ku min al-nar ta gode wa majirin da ya kubutar da shi daga wuta a cikin yaro ne ke yana kafirci zai shiga wuta ke yana aka ji shi nuna ko illa ya ka ko kuma ba mu ga kana ko suna cewa al-kula kun ba yana da karawun yaro wannan ko tsaro ne da hukuma ko ji mabirin na yau da yana a jefe mabirin na yau da hukuma za ka tafi wato mawaƙi da yawa a gari da da saura wata suka yi a kan amma ba a cikin matsala za mu da sauƙuwa. Babi na ɗari biyu da arba'in, hadisi na ɗari biyar da ashirin da biyar, babu ma ya kuna limari, babu da yake magana akan me za a gaya wa mara lafiya. A tattara Ismail bin Abi Kuwaiti قال حدثني مالك عن هشام بن عروه انا ابي عن عائشه انها قالت فليس انا قال عبد اجابتي لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه lokacin da annaba ne ta ce sunan ya gabato madina ya zo madina wanda ba da suna cewa zuwa da ya madina shi ne ranar da ishirin sha biyu ga wata rabi'a ne awwa da muke karantawa a jira kamar yadda ya gabata a wurare da dama ya zo wannan lokacin wa haka abu bakirin wallah a lokacin da ya kai sa'a ko rashin sa'a sai na wakar da sai na bilal sai ka ba da gari za a iya samun wani yanzu kai tafiya kana zuwa wani gari kawai sai yanayin gari ya za ka ba da gari ko a cikin ruwa in ji tarautawa sai sai an samu canjin ruwa ko ne da zarar yanayin jima'a ko sai ka abu jikin ke saba da shi za ka iya yin mara kuma da zai wannan bayan nan duniyo da ina abubakar da zai na bilali sai da zari ya gama saboda ne wahala tiran ko tiran yana kusa da ya ko da zari ya kai to wannan tafiyar duba da aka yi motsa mutu da tsaro kana sai ta ce ba da nasu alaihi ba na da ya ce sai ta shiga gurin tutuwa mahaifin da da kuma sai na wato bilal lokacin kafin ayat hijabi da tsoka ne kafin ayat hijabi da tsoka yawwa saboda haka sai ta shiga wacce sai na ya wata ya mahaifina kai ba ta ido ga yankin rana wa ya bilal ya bilal kai ba ta ido ga kai ba yankin rana قالت لي وكان هو من إذا أخذته الأمة أو أن اللوكة جزء إنها وقت ياكد الدين لن تتوجه للدين لا بد أن تكون يموتا يقول ذلك جينا وكل شيء مدبر في أهله والموت أدنى من شراء الأعلى يرى يوم الأيس بلاها كل من هو نفس ذاك تابعين مدبر يرى وأيك في أهله إيا لنا والموت أدنى من شراء الأعلى أما هو ai an tsaro kusa ta ki ku kusa ya ta ku kusa da shi ya ce yake yake kusa da da hanci da rayuwa za ka yi ya waye ga cikin yaran amma ni da yake mutuwa ta ke kusa da shi ya fi wato ya fiye da yadda yake wato da kusa da da hanci da rayuwa da yake dawa mutuwar da ta tabbata amma ba wani shi ba wani shi sai ka ja ana ce ce ba mu karbe da lokacin mutuwa yake tana mace a cikin sa kai ko kayan yin gaba ne to sai na baka na fitar wannan bai wa kana dinan idan ala alu abla bi ma'ana zala ليس بلاد هناك في الدين idan zazzabin kana an idan ya kaunar gari ya nan ruwa shi kuma bi yarba wa akira ta rufe daga sautin sa akira bi ma'ana asbab shi daga sautin sa bai kudu zai ji a ranar da ke kira ana ku saurara nan da ke yi har hadisan na da ya tara biwani wa aure in sun wa da shi wa hal hadisan na yawan ko wa hal hadisan yawan miyani bi jinnatar da yake wa ya hudu na yin kyamar da wa hadisi shi kuma na saba yin ke ana ne da ce ana ku saurara zai ta ce kai san wannan bai ta kanna ba ana bi dan na lailatar ko ma a bi dan na lailatar shin in ka ce hal ka kawo da shin a bi dan na lailatar zan wato kwana a wani dare ma a bi dan na lailatar kuma babu wani dare da zan wayi gari a cikinsa diwani ko kuma ka ce kai san wannan baitukan da nake zubawa ban sani ba har hadisan da ne nake jin na kwana ne a wannan daren diwani a kankanin wato kwanci shi ne diwani dan kwana ne a kankanin kwanci me wajen fi shi ne a makka shin dan kwana ne a makka ko kuwa wani ya mutu da ke kya mata wata biyu ko kuwa zan wayi gani cikin tsakankanin wasu zuwa su ya matan waɗanda yi da kankanin wasu zuwa su da bala'i da kuma ba wato wasu zuwa su ne suke a kuka da ba in zan kwana ne a cikin maka ko su an kwana a kankanin zuwa su da suke a gefen maka gurin da ake bin da mutane na na baki hoji abuwa na gani biwanin wannan wajen nan da ke ko wa aure ita tsirrin wata jiri yake a gefe na kuma ita tsirrin an san ita ko ita ce ciyawar mai neman jira turkiya suke ce mata gomi eh sauri sauri ko to shi ne neman jira ke nan da turanci to wannan wannan wannan wannan fihin da ciyawar ta ga ko ga ake saukowa a zama a wakila mutum ya mutu a zuba wannan ja mu wai su za ka ko da wuce a zama sai a ƙara wuce da ke gan wato tukunya ba da ba ko kuma a da ya kawar da akwai da ya gobe su je a samu wannan samura a kan aji ko dai man kiran su to sai yake cewa wa hauli bi khairin wa dalil alhali a gefe na akwai ilki samuri wa dalil da kuma wata ciyawa ita kuma wata irin ciyawa ce wata take ne laukin gaske wanda suna dora ta a zama kira ciyawa da aka zo aka sa a lalace a kan tsari ita wannan mutum kiran ta samu a bawar ta zai wa mutum ciyawa ce kawai shi ba ta yi lauki da aiko wani irin wato ciyawa mai lauki ita ita ke nawa a wannan lokaci na wace ce goba roba to da kun ji mota wani shi na kana so ka mota ya ciyawa ce kawo ko eh ai cewa kamar ciyawa ce kawo eh kamar haka ne ko yawa shi ma zai ta nuna ba ya zama gurin kare kai ka dauka kai kare yawa to wannan shi ne to zai ce a kun ga wani gida wani abin ba zan ba ko da ku jo yawa wata rana da ya yi majinnatin a cikin wato ruwa majinnatin wanda yake a gurin da yake wato mai nisan gaske mene ne da wato ni dan da kuna da wani kasuwa ban sani ba ko a wannan gurin da ta ba yi ga zan ku zan ba shi ne da jinna ai ko kun ala ya da jin ba kada ina ne yake ba da za wani kuri shi ma kunan guri ban sani ba ko zan ku waye gari a wannan gurin wani ya fito da ni ta mata wata ne kuma ban sani ba ko dukkan kama da dabi'u su ne za su ce wani shi ma dai yana wato yana mai fika ne akan bai sani ba ko ita yana wani guraren da da kuma kuma da yawa ya tsana ana gura da kai yawa da jin ba a kawar da ta dole za a fi ko a kawar da ta dole irin mu haka ne ko kai da yau to ji ne ke gaba da mutanen gura bai sani ba ba ta kawar da ta dole ko ta hausawa ko ta ta dole za a fi da shi ne bayanin da shi ne bai da ta da ta da ta da ta da ta da kara mace ta ce wanda yana tura ma yadda magabata suke kusurin dole mutuwa ko in ci jikin kamar yadda ce muke faɗa a cikin cewa za su mutanen Pakistan duk wanda yake aikin hajji na farko wannan arabin nasa da yake zuwa da shi baya bari sai ga wani ke shi shi za ya ba da kawai ya siyo turare ta goma su kyau nan da ta goma ba wani wani ba da ba wuce yake jiya ke turaren gawa a turare mai tsare kirki eh turare mai tsare kuma ya ke so ka sa a sawa gawa ba wai wannan turaren gawa da ta ciwo ɗaya ba to sai mutum ya siyo na ne ya ce wannan da kama da shi za a turbe wannan ya wuce ya yanke kan da farko da shi za a rufe da na wannan turaren ko da ke shi ne dawa ya kwana uku ana jirga arabian forest da ke raho na ce ba to ko cikin ruwa da ke da ke ne mutu ba wannan za a kai gaba da ba a waya ta ne mutu da rayuwa cikin ya mutu ba da ranar da da da za a saba wata ne da ya na da wani wani saba ya ne da ko da ba da a fita ba wannan da ranar da ya halatta duk da sauran su ne cikin layin magana ko wanda abu da za a raya ba ma ni ana da wani أنا إذا تسي رضي الله عنها فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته تسي تلقى هذه الكتير دون ما أنه عليه الصلاة والسلام والعباد فقال في اللهم حبيبك إلى الوسيلة أن أحسن يا من الصبح فيها إن جاء أنه عليه الصلاة والسلام إن اللهم حبيبك إلينا الوسيلة عليكم فحبنا مكة أوانيه أما يجب في سمى حكومة يدعى وصححها وصحيحة تنبهك الجمعة إذا وصحيحة أي إلى الأمراض فيها أنك babu aikin da garin da garin lafiya da ake ba wani kamar ka ce a lokacin wasu da dama sun samu da rashin lafiya wani ne wata ne a ana gaba wa garin lafiya shi ne wa tsawon da ke wa ba ni da na kuma ana kai mana albarka wani ne sai mutum gane a cikin kwanukan madina wa mutiha da kananan mudu wurin nabi wa kun hama Allah ka dauke da sabon da yake cikin garin shine wa kun hama Allah ka dauke wannan da sabon da yake cikin wannan garin sai ke bada ana da jofa Allah ka mai da wannan ciwo ta koma ta jofa ta wani gefen makari inda ake ake ake wato harbi sai da cikin wuraren da ake haɗa. Na, haka duba shi ne bi kashin mutanen Masar da sha da mafi wanda suke mafi duk wanda bi kashin su. Ya kashe. eh amma ai ba da na ce in ka lura duka in ka lura wato ba za su ba mutane ne da yawa ba su da lafiya sai an dauke shi Allah ba su lafiya za ka yi ba kai da ka tafiya da shi ko ma da yi kamar yadda wannan da zama ka ce Allah ko shi da shi ya kawo musu da shi ba su lafiya ya dauke musu da lafiya ya a dama kai shi wani ya ke kai ba ya ba kai ba na ya ba wani kai ba ya ba wani yawa a tuna ce za ka yi kawai da kowa a tuna tare a sai a biya wannan shi ne sai hadisi na gaba ne hadisi da kasana mu'anna ko ibn asad mu'anna ibn asad yace kana hadathana abdul aziz ibn muhtar kana hadathana malik an ikrima an ibn abbas anna nabiy sallallahu alaihi wasallam dakala ala ali yahud annama dai da su da ya yi gurin wani madorin karkara da yake shi kana shi yo kana nabiy sallallahu alaihi wasallam idan dakala ala ali yahud kana idan annaba dai da su da ya shiga gurin da zai ga shi yana cewa la ba karkata ba babu ne shi da ruwan za a samu da aka kare shi Allah da ya zan Allah ala wata hadisi da yi shawara wajen da hukumar da ya zura sai ce za ka ɗauko a ta gaya da islamization ba yanzu wannan shi ne wannan shi ne sarrafa kalla ya ce ka wannan bal iya umma da ko au da so ya ce wannan wannan shi ne sarrafa ya ce ga mutum ne yana ta fama da zazzabi shi na yana sanda magana da zafi amma an ce wai ɗauko shi za ta ma ce mazaunin karkara kake mamaki dan ya faɗa wannan shi ne kuma da wannan karkara a wato shi ne wato sarki ana ce ni kabirin a kawakar da cibi wanda yake babba mutuna a shi eh kabiru wani kogo ga kiran sarki lafiya yana nema ya kai mutum kawai amma ana zuwa wani sarki yanzu wanda sarki da ana da rikin da la'a na zara ba na mu ita inda haka ne to haka ne bana ina tunda abin da kake nufi to haka ne ciwon abin da yake ciwo kabarin da ke kuma sai mu ga yadda za ka yi an ce na wasu da wuri kuma ya hau gida yanzu wanda shi ne sarki irin mutanen da ke masu gida a gurin tsoro da gida na da farfasa amma a ba shi wani lawa da wuri sarki a gurin tsoro da gida na da farfasa ya zama ne ga shi ciwo da ne ba ya kama shi kabari ya ta da ya ce kwarai kuwa awalin da ne ba ba ya suke ce bai faɗa ba bai tashi ba duk da ya riga ya saki wani ko kuma ba da suka ce ai nan da kun mu tayyiran naka to ba zai zama ma karfin ba inda ana gaya ma cewa ana ba fa abin kana kore wannan abu to ba zai zama maka karfin ba annabi yana nuna da shi amma ya ke godiya zuwa ga Allah madaukakin sarki yana ta kawo yanke kauna ga Allah madaukakin sarki yuki da annabi yake ba su abin da kake riyawa haka ne saboda annabi abin da ya zo da ku a lokacin da ya yi kuɗi a lokacin idan aka yi ba da kyawun fata kamata yake amfani da wannan abu yake da zai kalma da lafiya na na shi ne malamcin yi Allah ya za a zama kafara a gare ka kafara a hauka Allah ya za a zama kafara a gare ka sai wani kabara a kan da yake kabara kullum mutum yana da wahala yana ta kashe kuɗi da rubin wani abu. To shi za kamar da muka faɗa ne haka duk an rashin lafiya ba muka yi za a za ka nemi lada a wurin Allah ba mutum zama ba kabara. An kun biya wannan babu da shin kankana zunubi ake kawai ko ana ta gada da mutum a tare. Ko ciyar da iyali duk wanda zai ne yi ke bane in bai sa a ransa cewa wato ya yi ne don ya samu lada ba zai ce da ya dole ya jirgin wallahi ba na yaya Allah dole kuma yana so ya samu lada sai ya hararo cewa sai ya yi ta tsari bara ku ko ta tsari da aka ne ce man sama ramadana imanin wasu tsara imanin duk kula ramadana ya kuma duk wanda ya zuci ramadana yana da imanin da neman lada to ya ake neman lada ya ya me yake nuna cewa mutum ya yi cuta ba a kullum sai kana ibada don Allah ya baka lada to ta yaya wannan ai bayani ce ta yaya an gani ko ba su korafi ba su yi sannan kuma mai ya zanto mutum ba zai zo da mai jirka ba mai rika Allah Allah azumin ya tashi ba to shi ne mai yi cuta ba aka bayyana malamai suka faɗa cewa a rubar tsoro da malamai ba wani rauni a cikin wani karfin gari da ya rasa su kai cewa ka duba idan ya mutu ba zai ka kora su ba to shi ne shi shi ne za a tafi yin fita ba ya zo yana azumi ba kowar shi ba shi da sannan kuma azumi ba zai zo kankara bai rage da cewa Allah Allah ya ce azumi ya kare irin da ya ya mutu ne to wanda zai shi ne ba a zuwa shi ne ba a zuwa shi kawai shi azumin da ya zo ka gaskiya azumin da muna kan ya kafi a aiki da shi wasu zuwa kake gaya ba ɗaya biyu to ai ɗaya biyu ne ba a zo akwai lafiyar ko to ake kawai mutum ya rika kudin cewa a ransa to yadda nake yin wahala yau ba shi ma na lada na zai kama lada na zai kare girma ko kamar idan aka zo aka ba mu da yanki wanda ya gujen wahala yana tsammanin me ka tarbi zai biyawa domin shi ne ya zuwa ba shi ne ya yi cewa ta wasu su kai ba ka da kai a wurin Allah za ka samu wannan ladan su wa an ka ta kai wa tafiya ba a kashi su ba ku ce ta kowa da shi ba Allah ba to shi ne ma da yake a kaga wannan hadisi mun faɗa hadisi na ɗari biyar da sha hudu kuma koma bayan na kuma mun biyar حدثنا عمرو بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن ورم عن حرملة عن محمد بن علي القرشي عن نافع قال كان ابن عمر رسالة على مجيد يسأله كيف هو؟ عبد الله بن عمر هكذا في شيء يقول عمر لا جاء تبين دعاية الله وإذا قام من بيته قال بدي ميجي لقول ذا وتريد استخار الله لك ولم يزيدوا عليك ولا كان يجي معاه قال الله لك ولم يزيدوا عليك كان الله لك بما بمعنى أعاك ما هو خير لك Allah ya baka abu da ya ba alheri abu da sai abu ya taɓa wani ke faɗa Allah ya baka abu da ya ba alheri shi ko zai zama kai shi ga gurin mutum sai yake da jiya na wa kirli wa kirli eh Allah wa kirli wa kirli ko ki kai idan ya yi da yin wani abu alheri ko da ne sai na wa kirli da Allah wa kirli wa kirli to shi ma a nan da ya zo kawo Allah wa kirli Allah ya zaba ba abu da ya ba alheri haka dai bai wani bai ba wanda ya ba da yanzu ko mai yi wata kila wani zai ke mutuwa ko sai a tura sai mai kyau kuma da yau idan ba mai kanta bai na da yana da matsala saboda wato da hannun alkuran cikin nan shi wannan alkuran cikin ba a zan waye ba shi ne matsala shine imamu biyu ne ke kira da yin rasu a kai kuwa wasu cikin nasu muhammad bin ali al-kurdi ai madhuwar ali madhuwar madhuwar ali wani ai a gurin wasu kuma suka ce madhuwar ali ne ba amma san wani ba kawai juna na ke sun da haka ya ba a jiki illa babu ma ya je mai bari babu da yake magana akan ma ya ci kulmani abin da mara lafiya ne amsa da shi idan kuma ma ya ci ne bari abin da za a amsa wa mara lafiya shi da ya zo wa mutum da mazuri حدثنا احمد بن يعقوب قال حدثنا اسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد عن ابيه قال وما حديث اسناد بن الزوج قال دخل الحجاج على ابن عمر حجاج بن يوسف الثقفيات يقول عبد الله بن عمر وعن عندهم shi wato a abu bin sa'idin yace ina gurin fadani sai yace kai ko ruwa ya ji jin nasa kana sani kana sani sai yace kalau kana kar a kawaka wane ne ya taba ka kai zane ka ne yake da mu kana sai yace azaba shi wato min amri wato min amri da amri ilahi yau ilahi aikin fihi amru sai mai maka da wani ya ce a samun yin abu wani alamar shi ya same ni bi abu islami na iya ɗaukar makami fi yau ne za ya fi da fi ne abu a yi da bai halatta a kawai shi kawai makami ba aka samu ka ɗauka ya ne a hajjar a kamar da sai yana bai wata hajjar ne wani rukun na ɗari ne martani domin wato shi ne a lokacin kun bai sa aka ɗauki kuma kamar a lokacin wanda suka rage ai da shi banda Abdullahi da kuma da Abdullahi ibn Zubair a wannan lokacin domin Al-Hasan ibn Ali shi kansa a lokacin amma da hada baya to su suka rike a daidai lokacin to abubuwan da ya ce zo da zuwa na ɗiban makamai a suka zuwa zuwa harin to tun a lokacin suna da inkari a kan cewa sau makami a zo da kiyar da harin domin guri ne da ba a kan makami da harin da shi kuma a can cikin da masu hali wani tashi ne suna ta yin kaji abubuwan da shi ne ba da dinki ya haɗa su da shi kansa a kula ne bin su ne cewa abubuwan da yake zuwa da su suna ga sahabbai da su shi tashi ne amma yana zuwa da abubuwa ba shi da wani karfi da su ba su sai mai mata masa likin da na su cewa ta barkalar ka je ta sa ta sa ne kawai ta barkalar da kake yi ta tabbatar da biyar da lafiya shi ne kawai abubuwan da kake wata ba daidai ba duk da domin duk lokacin da wasu abubuwa suka taso manya idan yara za a dinga kai musu da lokaci to manya damuwa suke shiga to damuwar al'amuran da suke faruwa a lokacin shi ne sa Abdullahi ɗan uwa rajin lafiya shi ne kawai bayan da zaki damuwar da ya je wa ya yi ta su jibar ya rajin lafiya to kaga da jemiyar wanda gabar da jemiyar ba da su yi dogon jami idan ka koma cikin wato da da gabar da aka yi a kai amma ba ta yi da babu a yaya da tsari babu da yake magana wato akan ya halatta sai dai mara lafiya idan ba su yi wai ba su yi yawa al'adu da al'adu da ya ko wanda fita daga yi wa Allah ke ya haka ba Allah da sahabi ba a a musulmi ba wanda yake ba su yi musulmi amma yana ne yana samu da yi wannan kabira da koma da wannan kabira shine albashi to ke zuwa to sai ce a حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا بكر بن مغر قال حدثني عبيد الله بن الزهري عبيد الله بن الزهري malamai sun ce da ribi ne za ku ba da kuma zai sha ba saboda da su yawanci malama ya wato ilmu rijal yarwa tani sai rauna na sun ce ba a ɗaukar magana eh to sai ke cewa an ibaran ibn abi jabal shi kuma wata ba a nai na karni na biyu farko farko dan ya rasu a shekara ta ɗari da ashirin da biyar ana abdullahi bin amr bin al-as kana la ta'udu shurab al-khamr kada ku je gai da wasu wato maka ya ji amma da lafiya kar ku je gai idan ma ki dubi da fasu da lafiya in dai maka ya ji ya ta fara yan mai yan gobe in ba da lafiya ba za a kai su ba a gane ko da janabin to amma dai na ce kare shi sosai da sosai sai a duba maslaha kawai wani wani aka ga kuɗi da iya sace ya ga ce mutanen kirki ma suna lura da yau ya da kanta abin da ma zai tafi da yanayi domin zai kara ba kiɗin wake zai ku wa kiɗi in kuma ka ce na da gwamnan su lafiya mai tuba kuma wata kila a samu damar yi masa tafiya a lafiya maslaha a lafiya an gane yawa sahihi jawaba abin da ya gano a cikin ya rauni shi ne akwai wani abu da lafiya da zuwa shi kuma sahihi ne so ne kana so ka ce ma kofi ne shi kansa to ai irin wannan abin da da ke cewa Abdullahi ibn Abdul bin Al-Azim yana cikin wato manyan sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wasallam a daidai wannan lokacin yana cikin manya Abdullahi ibn Abdul bin Al-Azim yana cikin abin da ya wannan wato masu ne Abdullahi Abdullahi Sofiya da suka fitowa ba su za Abdullahi kamar da malamai suke faɗa da wani da wasu suka yi da ba ma da suka fitowa yana cikin domin wannan aka ce abin da idan sahabi ya faɗa ya fi ƙarfin aiki da hali a kansa kuma yana da kyau ya fi ƙarfin aiki da hali a kansa to yana da ba jiki ne ba ku kan kai a duba a gani a ga ya inganta dole ne da ina ya ga lura ne ana san ma da ya ta da ne ga a ba ni ne domin ya zo a cikin mutanen na da da a matsayin tare da wannan da wannan labar ina ba ku bukari yadda shi wannan labarin sa bai taɓa ganin sa eh daga Abdullahi da Abdullahi da Abdullahi kuma dalilin da yake cewa ya kan wuce a cikin musallar ya kara kawo wani cewa la ta sani wa ala turbatin kawo wai ko kan kuwa mata ya ce a kan da zai san ko ne ka kuma da zala sai kawo ne ya rada babu an ya yi da zai rajulun mali rajulun mali babu da yake magana a kan cewa mata za su iya zuwa da gaini da wato namiji mara lafiya ko da wato ba mu haɗa ban zuwa amma da sharaɗan cewa za a kiyaye fitina idan ka zo wato a idan su kasance za su abinci daga fitina cewa babu fitina don gani da yin haka malamai sun ce za a yi domin aka ce annabi ya ji ya kai da rukun musaki lokacin da mun ji hadisi da ku a baya yana karka in ko tuzabbi ku tana kibin a lokacin tana ruwan ɗaki ba malamai sun kawo wannan a ƙarƙashin wannan sun yi jami da yawa sannan kuma a ummu da ana ma annabi alaihi salatu wasallam ya taɓa zuwa ya kai da wata da lafiya wannan shine da shi da cewa za a iya amma ya zanto idan za a ɗauke wata haka yasa wa zai yiwu kawai kwatmen din kai kai ya zuto ba da lafiya a kawai na mutu a ce ya yi ake wani wani sauri ya kamata ba mutum ya ba wani kada ba ina ba ka rika ba wani kuke ne ba kaga idan sa ko abu sai daga kusa da ne yiwa da tin gwa ko da ta ruwa babban ce wanda ba wani abu da zai kawo da za a kawo cikin sa wanda idan ka je yin yadda ba zai kawo wani abu ba ya san ta ne zai yi kyau a yaya zai fi kyau amma ba wai budurwa ba ko abin da yake mai kurje ce ka rufe ka tafi da ita a ce ya ce ruwa ake kuɗi na roka daga nan shi kansa mutum ce ba wanda su da a wani ya kamata shi wani abu na malamai da ku kaga wannan shi ma malami kaga an kauce hujja shi kansa bin kauce jira domin ya san gaba ɗaya aka kai wannan shi mun da gurin aiki kuma shi ma zai samu ne a jera ko ba za a samu su kan dangar da suka jike mutu a gida wani su a yana da aka zo in ya ga dama ma shi za a kai san in ya ga duk maza ne matan su ga ba za su tsaya a wani abin da ko ba kuwa wannan shi kamata a jiya saboda yanzu yake da zai fi talata حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا الحكم بن المبارك عن اقبال بن وليد هو ابن مسلم قال حدثنا هادي حدثنا الحارث بن عبيد الله الانصاري قال رايت ام الدرداء مثل ام الدرداء في جبو يوا سبرا هو يوا كان سبرا دي حتى يقول وقت في كمية أولياء ta ta ce Qur'ani a wurin da mun yi zazzaba da ba ana ni ani ha yace na ga mun da akan abun hawarta an gani ku ana ni ani ha awadu laysa ani ha kitab kitab to dan da bai kula ya guji Thank you. na na gani eh laisa alaiha wato hijabu babu wani babu wani ba wani rufa a sama kullum suna yin kamar yadda tuka da za a hau wato saboda rana to babu wani rufi a sama to shine alali alaiha a awadun wato laisa alaiha wato hijabu ta sa wani abu wata takara wanda suke yi idan za a hau yanzu kuma wato suna yin da kamar yan samun fiye da karama irin ta aka sa da rani da yawan da ya rubuta lokacin da aka yi yakin haka da buga zuwa da murafiya haka ake yin da ɗan ɗan aiki kamar ɗan sai a ba ɗan sai da nan sai a rubuta da sama to ita na ta ba a rikon sama ko ya ce mutum ne kawai ta tura a kan kuma wanda ke ta hau a baba to sai ce a ina bin da rajulun min ahalin barbi min al'adar ta tafi kai da wani daga cikin wato ma'abuta masallacin da suke daga cikin mutanen madina da take yi abin da ita ma bala ana kauce fitina domin wata kila ma ta haife ko ta ce ruwa ce ba wani abu tsakanin saboda haka ta je gaishe shi babu mata babu matsala irin wannan saboda ne akwai kauce fitina ana ganin ba za a samu wato fitina ba لا باب من كان يدعي أن يزور إلى الحدود من البيت باب da yake magana akan wanda yake kin mara lafiya ya kalli wani rana ta gida abin da abin da ake nufi a kudu kawai mutum ya shiga gidan mutane ya saka lafiya ya kalli na gida a kan ake wanda su yi kaza a ce kaza ba ruwanka da kallaka idan mutum ya zo ba abin da za ka kalla a kudu idan kowane wurin da aka zo a duniya da na hudu inda inda za a zuwa ce ma yayin da cikin gidan mutum za ka ce za ka wuce haka ake zuwa duba na ku ji yunis حدثنا علي بن عبد الرحمن اخبرنا علي بن مسعد عن الاسلام سنة يحيى بن عبد الله ابو جعفر وعدو عقيله سنة كده ya rasa annabi na biyu shekara ta ɗari da arba'in da biyar bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina amma sai shi yana cikin shi'awa yana cikin shi'a na kuba an gane ko na kuba eh sai dai ba ne yace amma na karɓa hadisin kun san bai bambanci su in aka ce sau da yawa wani lokacin aka ce wane dan shi'a ne a wani wancan lokacin shi ne wanda yake jibi da aliyu a kan usman ba da zakin abubakar da umar kun fahimta da kyau ina fata an gane yauwa mafi yawanci in ba na yi mutum kaje ba wanda yake jibi da sayyidina aliyu a kan wa sayyidina umar wannan ba malamai kuka duba za ka su ba ba sai ba mu da ali zuwa duk ba ka mu kalma duba da kawai suna ganin sai na muka gabe ke sai na sai na muka ma amma sai na Usman ne suna ganin sai na da gabe ke da shi daga Aliyu sai Usman wanda yanzu ba ku babu ku yanzu yanzu mutuna a shari'a ne a masalatu zaki masu zaki Allah ya kiyaye to sai ce a ina mutum قال يجي لكان عبد الله بن مسعود على ولي بن عمر عبد الله بن مسعود يا كذا gurin wani mara lafiya da ya gani shi wa ma abu qawl a dalil ki tare da akwai mutane wa fil baiti yura an abu zibi Allah da mutum da almajiran da yake barkiya ko duniya yace a gidan akwai wata mata wata ana rabiu min al-qawmi wa rabiu min al-fata da ka samu wani kawai ya kallon shi kallon ba ta gidan yake kallon masu gidan yake. Fata daga ruwa Abdullahi, ina Abdullahi da farko ne ke dama wajen bukari yadda Abdullahi ke yi duro, inda suna da yawa, to da ribin masu ne, kawai da yankin ne al'adar hadar, shi ma hadar da zai yi gini. Idan aka zo Hudaifa, Hudaifa guda shida ke, amma wani yankin yawa shi ne ba, Hudaifa bin Shebar, yawa. shi ma aka yi a gurin da ne kana kan da litan shi ne amfani da kan da muka ce ma to dai bi a dai bi law ab a law ab law law ab qad ayyuka law in qad ayyuka ko wato kan da da ko kan da da ina ma ake zuzo ki ba ne da ma ake zuzo ki ma ne da hakan ya faɗi ne a gare ka abin rai da shi ya nuna mai gurgura ko idan wato mutum ya ne koma gida ka je zai wani to shi ne shi ne shi ne ladin zai ba ba gida ne to don haka shi ne sai da sun tsore ma ni ko da shi ne ya ba ni da gare ka saboda kallon mata da kake nuna shi daidai ke da jiki kana ne ka mutu ba ta idan kai gida ka ba ka da ba gida ba ka da shine da wani faka a ayyuka ta da kayan da da ce sun zo ke ba shi da ce ba ne da kai ko kuma a so ke ba shi ce ba shi ki kare ni a gare ka da kai ni wannan abin da kai na samu na ne na kallon mata babu ayyana su ne da zama babu da yake magana akan za a gaida mara lafiya idan yana ciwon kido shine azaba اي سوى جدوبة الاحتياج حدثنا عبد الرحمن بن المبارك حدثنا سلم بن صحيبة قال حدثنا يوسف بن ابي اسحاق قال ابي اسحاق قال سمعت زيد بن علقمة زيد ابن علقمة wannan mun yi tarjama ta baya eh yana cikin kadra wanda aka ce ya ji ya biyo na gaya muku shi shi ne wanda ya biyo Abdullahi ɗan Zalbi ko a karatun mu na zuwa ne ba sani ba shi ne sahabin nan da ya biyo a zuwa ko a malami sahabin da ya ciyo abdullahi dan saduni yana cewa la in raja'ana ila al-madinati la yukhrijanna al-'abdu min al-'adab mutumin da ya ciyo dan sahabin da ya ciyo yana cewa wallahi mun kana madina sai masu wato ruwa ya da ita sun koyi kaskantattu wani abinci da sahabin da su ne kaskantattu هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله ومن أساسه في يده والتي تعالى أن بعد ثلاثة وسلام وأن الصحابة يأتيه لن نجي أن نقول ذلك أن بعد ثلاثة وسلام وفي كتاب ذلك يا رب sai annabi ne da su lam ne ya tabbatar da haka kawai ne ya za a kirawo shi ya fi sai ne zuwa sai gane ta ya fi hada da zuwa ya rubuta da kiran Allah kan ya yi barawa زيد بن عمير إلا من هذا saboda haka kawai ta yana da ruwa umar da dina na ɗaya ya kudu da na tofi ko a ranar da yake rasu da zai a tayin sau sai da aka ɗauka da hanyar gaba ɗaya ana ya gaskata wato zai bi na asa nan da za ka kira wani ya rika murna cewa ana ya gaskata shi ya ƙayyata ɗan zaruru sannan yana cikin su jiran da yana lokacin da aka yi sissi ya kuma rasa abubuwa shekara ta sittin da shida a bayan hijira to wannan shi ne a rukuni wanda za mu iya kawo a haka to shi zai jirin an samu nan ya kuma yana cewa rama da tsanayya na yi ciwon ido na yi ciwon ido wata rana ba a da jin da jin da zana a nasarar sai a gaba da zana wato sai wato ya zo ya kai da a wannan rashin lafiya sun magana da ne sai ya zai ya kai dai lau an na ainaka wato mene da gaba eh Oji na gani, lau an na ainaka nan ma biya kai ba kuta tattala. Yace, wannan ciwon gidan na haka lokacin da yake damun ka sosai yake ma da ni yaya kake yaya kake idan abin da idan rashin lafiya ka yi motsa yaya kake siffar kada da yake kuntu a biyu wa aka fi kun ga gabar da kada ko yake hakuri nake kuma ke mula da gurin kan idan ciwon gidan nan na ka yi motsa yaya kake to yake yana rashi yace hakuri nake kuma sai muna da gurin Allah ana ce ke lau anna ayyaka wato na fatiha wato thumma sabarta wa wahta sabta kana zawabu karja yace idan ma ce duk lokacin da yake nan naka zai gona da ciwo kai hakuri ka nemi lada a gurin Allah sai ce ka dani cewa ba wanda zai tabbata a gare ka in ba aljanna ba duk wanda ciwon jiki da kama ce hakuri ya nemi lada a gurin Allah to abin da yake ba a lokacin da shi shine aljanna shine ba da kake ba wa ciwo da aka ware shi kila wanda farfadiya ta wancan bai wa Allah da kuma ciwon jido da aka faɗa a daidai ku a tashi da zabi da kuke ta wucewa kun ga ina da aka yi magana za a samu amma ba ke aljanna ba amma ciwon jido wanda ta rara da idan kansa da za ku ga a cikin kansa to aljanna ce ba ya ba in dai ku yi hakuri ne irin gudana domin babban ciki ba ta ido wannan hadisin bayan Imam Bukhari Imam Ahmad Abu Dawud a cikin kitabun jana'i sun fitar da shi Imam Hakim ma ya fitar da shi yawa sai shi Imam Ahmad Abu Dawud da cewa sanaduhu da yi da sanadin sa wato mai kyau ne da yi da shi ba eh amma amma Abu Dawud shi kuma wato ya kawo shi a cikin zariya da amma sai ni da ya kawo shi sai magana cewa da yi kamar yadda shi ma ba da cikin kanin kana da abubuwan da ai ba da lokura za ka an yi ba da da hadisin da ya ko sai dai ba da wani suka ce da ilmu da gairi za ka da hanyoyin da yawa zai tafi haka ba da suke ka duba a karin lokura haka wala ke mana amma da albani ya ba ba hadisin ne ko da ba ke jin biyo na mutum da wala ka ji wasu in ka zo a suna karɓar wasa. حدثنا موسى قال حدثنا عباد عن علي بن زيد عن قاسم ابن محمد ان رجلا من اصحاب محمد wani mutum daga cikin sahabban annabi alaihi salatu wassalam ذهب بدره معاده يعني daga jikin ka tafi gaidi ذهب بدره معاده ya ne daga jikin ka tafi gaidi kani ki kuntu wuridu ma ya zuwa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa amma in da ku zuwa nabi sallallahu alaihi wasallam fa wallahi ma yusuri ni anna ma bihi ma bi zabi min gabai subhana wa ta'ala yace kuntu uridu ba yace dama amfani gidan a guri na shi da rika kallon annabi alaihi salatu wasalam amfani gidan shi na a gurin sa yace amma wato fa amma idan ku bi da nabi sallallahu alaihi wasallam amma idan ya rajo annabi alaihi salatu wasalam ya musu iya kuwa yace wato ba wallahi na rantsi da Allah ma ya tsoro ba ba wani abu da zai da hada na ba wani wato abu da zai da hada na mu dangane da cewa wato da kada cewa ta da wa'annan gidanin fate an da ma bi ma bi jami ne zuba ni zuba ba wanda zan rika gani in ba wata barewa ba ko wata kada daga cikin kadanni na kansu ba da daɗe yadda bai amfani gidan gidan ya dolo ga da daɗe ba ido na ba ido na amfani tun da ba a zama da kallo wace irin wasu kalluka daga cikin kallukan farauta dubai abin da ke da ruwa lokacin a daji yana saka mai kai yana tsakke tsakiyar wato gaban da yake bi ta kan mutane da a lokacin ma an yi wa abdullahi da zubai da shahada ne ta to shi mai ba ba ni da hakurin da domin ina ma ya rage ai ba wanda zai rage da kallo a matsayin shi ga wani in ba irin za a yi ba in ba wani wata gada ba daga cikin gadami na dajin su ba shi ne da dace ita shi a gode wa Allah ba ne shi na gani ba domin ba wato ku je na ganin ba na ganin annaba ne da Allah ba na ganin wani daga cikin karnuka barau da dajin su ba ba a sai dajin su ba duk kaɗai suka rage. Daji barguwar ko? Duk da sabila shi ya fi rauni ko? Barguwar kuma akwai, shi ma akwai mu bayan a cikin a rai ko. Dutse da ke cewa wani gari ne a yamma shi ne su bada. Eh, bada su ke yamma. Eh, duk da wasu malamai sun ce wani kuma a a tubana din gari ne a gefen makasar wajen duwatsu inda yake da sihaba ita ce kira da sihaba to dai dai gurin wannan sabani ne da malam حدثنا نعم حدثنا عبد الله بن ثاني وابن يوسف نعم قال حدثنا الليل قال حدثني يزيد بن الهادي عن عبد المولى المكلف عن انس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل ubangiji mai girma da ruwa ya ya faɗa to a yi mutu ba ubangiji mai girma da ruwa ya ya faɗa idan idan da laifi bi habibatin yuri da rai Allah yana cewa idan na jarrabu mutum da masoyarsa guda biyu ana ɗauki da sun masabara idan da laifi mai habibatin idan na jarrabu mutum da masoyarsa guda biyu shi da shi da sun masabara sannan mutum ya haƙuri a wasu wajen nan nan canja mana wato da aljanna duk wanda Allah wato ya raba shi da idanun da sai ya haƙuri ya nemi lada gurin Allah to sakamakon da gurin Allah shi ne a ba shi aljanna domin wato al'amari mai babban rayuwa ce gaba ɗaya aka ɗauke ba aiki ne mai kyau na'am wannan da yake gani sai ba ya gani to kaga ya cikin hadisi ba sai ne shi ba ta raba wa sai ne mai mulada a gurin Allah zai samu lada eh amma dai shi kan da hadisi zai nuna cewa guda ɗaya ba amma ko shakka ba mu shi ma kansa ayi larura ya danganta misali idan ya zanto ka san kamar mu a kasar hausa da za ka mutum ya rasa ido sai ya gaba saboda ba ba su taimaka ba ka fita da ta gobe amma kasashen da aka ci gaba har yanzu ma a nan akwai wani farfesa dan gana da ya yi kadau lattara da ya fi ko ba ya kai ya ko ta jagora ya har yanzu za ka wani lokacin farfesa ya fi yana yana sai rabuci masallaci muna nan fito fito to kaga wannan wannan baya ga cikin wannan kana kasashen da yanzu suke ba ai ba kaji ne Abdullahi bin Umar a bara da kansu ta hannun annaba da Allah ba za mu ya ba mu taɓa jin labarin cewa yana zama a cikin masallacin arabiya na bara amma haka tafiya da yanayin rayuwarsu ba irin namu ba duk da cewa ko makafi suna da kai gumba jira biyar da digiri kwakwalwa ce da su ta gaske ga ba mu kasar mu ba ta matakin da wato za a magance wa zaman kada an yi ba mu da yanzu kamar yadda suka biya mu kwanaki wata rana wani yanzu yana complain akan kiwon ido a wannan dare ni da kowa ya ba ta yana tsaye ka san za ta tsaya ne ke ta jira kowa ya ba ta sai ga ji da zuri ne ga kowa wanda ke kira ne ke wanda su ya zo ne ce hannu za ka kawo ƙara maka lai ya ce ka gona idan na na yi ce na kuce kara hudu ba na gari jiki ba ku koma da ta wasu wani sani sai ka ji ka ba ku je kore ya fata ta yin ya ce sake wasu Eh. an rufe gurin ko an ya ce an koro to gaskiya rashin tsari ne ya janyo mu a kasar hausa za ka ga wato ruwan da wato ya samu da kasa zai shiga ba amma kowane duk da hakan yana da wata baiwa ta musamman ma su gani rafi yana nan da ranka hanyar Allah kara masa lafiya har yanzu za ka yana ci wanda suke a shekaru da yawa wanda suka rika koyar da tafsiri har da Qur'ani ne tafi har a yanzu wani bawan Allah ya ce malam Musa mai jawo wanda ne ke gaya mana an idan kana gidansa ko kuma idan ka yi daukar karatu kana jiyawa da littafin da zaka ji yana cewa a je duba ba wallahi ke gaya ba kai da kake kallon ne ba ba ka wani ka je duba wannan nan ba a kai ka yace wata ran mamaki da yawa wani littafi ne yake bi wanda ya ɗauko ba a cikin maktabar sai yake je duba ya ɓangaren yamma ba yace a kara magana ba kai bai ce yana nan kare duba bai kara maza ku mai da zaku lunge yana gudu yana nan da sarrafa duk da cewa yana fama da rashin lafiya amma dai yana nan da rasa to wannan shi ne abin da ya kamata mu kiyaye دون شيء أماني في ذكر فيه حدثنا قطاب قال حدثنا إسماعيل عن ثابت بن عدلان وإسحاق بن يزيد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا ثابت عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله حديث القدسي أن إلى دعاء ابن آدم يا كيف آدم إذا أخذت غنيمتك إذا نكرت ما وتدرج الرزاق وصبرت عند الصدمة a karan bayi sai kai haƙuri ko a sabur bin mutum ba inda sajmatul ula to sai a karan bayi sai kai haƙuri ba kai raki ba ba kai fadi ba gargado ba ba kai abubuwa iri iri ba shine a wato a sajma shine kamar yadda na faɗa hadisin bukari inda masabur inda sajmatul ula to sai ya ce ne sai ce wa ta tabbata sannan kane wilaya a gurin Allah wannan yana da muhimmanci ko me za ka ka nemi lada a gurin Allah lam auza laka thawaba ba wani lada da ne yake ba da fito da jannatin ba a jannatin ba abin da zan baka ba a jannatin shi ne wallahi abin da yake da da kai lada da shi ne a jannatin Allah ya yarda da mu Allah ya kara mana lafiya Allah ya kara mana lafiya Allah ya kara mana lafiya Allah ya kara mana ya koma da shi cikin matsaloli a zama Allah ba ku da shi ba da mafita suna da mawaci da suna da gyawa da kuma da mafita waɗanda ke suka matsaloli da Allah ya masa Allah ya wada ta mu Allah ya wada ta ke ke da yin kare ba su ne ne za ka yi a yi zama mutu ke ta mako kajuwa وما أصبته من الأحاديث قوله وفعله فهو وقوع haka ne maganar da wato ka zo kai wato aka ce sahabi ne ne shi kuma bai ji kira zuwa ga Allah da kira wa alaihi salatu wa salam haka ne da ku to da haka hadisi ne ba ku ji amma abu da ake kallo abu da ba ku ji ne idan ya zanto za mu gane ijtihad a magana kafin ya da ku ba mu fage da yin kiti da hadi su za a dauka a rabu ne ba kawai dai ne kin kira zuwa ga rabu ba wai na da duk magana da zuru daga hadi ana da ba haka da kiti wanda da zo babu fage kamar ku ke shafa kiyama da bai saboda duk matsala ce da babu fage da yin da hadi abin da ya ku ya sai ka je ka abu da yake rada da yake da Nigeria sai ka je ka bibi al-muhaddithuna da rabi sai kuma za ka iya jiya a tafi ne ne da yake da aka da abu a hadisi ka koma da kanka kai kuma ka ware me yasa wani da suke da kai ba za ka iya ba kai da kai shi to abin da ya kuɗi cewa a malaman da suke kolo zuwa na hadisi a yanzu wanda malaman kai da su shi ke na kawai ya za a baki kamar kamar ka da yayi har Allah ya kika matakin da za ka iya zuwa ka wani da kanka cewa ka gano wani da aka ce wa dalili ne ba dalili ba ne saboda ka zaga kamar hadisin da muka biya za ka iya nuna a wani lokacin ana samun rauni da kanka shi ma da ko kuma wato ne kulli jawabin abuwa ko kullum kai da ji ba ya fara idan aka kare shi da goma ba zai iya zuwa wani ya ce da shi da kuma da yi a naka kuskure da ka gano kamar yadda muka karanta hadisin a kamun jana'i shekaran jiya ko jiya da muka zo ka ga akwai hadisin da shi shi muna da ya koro shi akan cewa hadisi ne hakan a baya manta ya rauna da mutane guda biyu a cikin gudur wannan ya manta ya rauna da su amma da albani ya ce shi ne bai rauna da mutane a waje kaza ko yanzu ya ce mutane su ne yadda su rin wannan rauna to sai wannan gurin kaga ka kana da maka in ba ka ne da kawai ka rawa mu kan haka ne amma da ba da yayin da ta ja ba ta kira a ba ku ta kalwa ni ba ba da shi da nazari ba ba da shi da ya a gurin ka da wani ya ce inda ta ne wani ya ce ku ne inda ta waye kuma ni a gurin ka a matsayin ka ta da wani waye ko fari wajen ban ana hadisi wani to kawai da ka wani za mu sallama yake wallahi wa'ala na duba wajen cikin da maslaha idan da maslaha ne Ba ka ce shi ne sai Allah. Na ba ki ne kowa ma sai Allah. Wanda kake ganin ya kone ne da ina yake za ka duba a gani cewa idan zuwan kuma zai kara da girman kai da shi da shiga da tsara kabewa a kan kafin da ya da take da wasu mutum amma an da ta ga an ba da dama kaje amma idan zuwan kare na ya tafi ya rika jin cewa bakakin maganganu da kuma ko ne shi yake musulmi ma zai tafi to da yawa a yanzu abin da zai kawo su daga wasu mutum ba wai karatun mu wani mu'amalar wanda yake kuma a karanta to an fara yadda za ta sa yawa wani ji da wani wannan jira ne wannan ba abu da kuma da shi Allah ya ba da ba wannan da kuma da Allah ya ba na ko ko ko shi da ne ya ba ko da ka da ruwa da shi ta ba da ba da ba ya yi la ko da shi ne ya ba da ke ko ka ba da Allah ya ba da Allah ya ba ألا أولى الرجال في الصلاة والصلاة على أولى الرجال في الصلاة والصلاة
بما إذا أخذنا من وجع الإصحاب من الزين فإذا أخذنا على وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانه وتعالى في الجنة عما يصفون السلام على الحمد لله رب العالمين